بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه مالن يتشي قالوا سكتشي كو ولا تشترط إرادة الآمر بأشرت أنت نية وندي أمرني با كما أشار إليه المؤلف رحمه الله كما يد مؤلف من التافي إشارة قال مقيده وندي تقييد ونن يد بيبي تونن بياني القيد شيني دبيبي أكيد afa Allahu anhu Allah shi masa rahama mala ya makansa addu'a mu mun ci Allah shi ma mala afwa Allah shi mun afwa gaba daya qauluhum huna fadassu da sun kace su al-usuliyun wala tushtaratu iradatu al-amiri ba a shardanta niyyar wanda yayi umurni a cikin al'amari kenan fi hadha al-mabhath ghalatun bada ce kuskure da ko ba haka ba li'anna al-murad bi adam ishtirat al-irada domin abinda ake nufi da rashin niyyar wanda ya umarni fil amri a cikin umarni iradatul amiri ba sai cikin cikin umarni ba sai an samu niyyar wanda ya umarni ba wuqu'il ma'muri bihi abkuwa abinda ya abku a cikin shi an gane ko wuqu'ul ma'muri bihi abin ya abku kenan ba tare da sai ya yi niyyar haka ba yace amma iradatuhu li nafsi iqtidati al-talab al-mu'abbaru anhu bil amru fala budda min ha ala kulli hali kenan malam yana so ya ce maka in an ka ce ba sai an sharɗanta niyyar wanda ya umarni ba cikin umarni an gane ko ana nufin wuqu'il ma'muri bihi abkuwa al'amari to wannan babu matsala don in kai yi umarni ba dole bane sai abin ya kasance ko ba haka nan bane amma iradatuhu li nafsi iqtidati talab amma niyyar da yayi ta ya faɗi wannan buƙatar tashi yana son ta al-mu'abbaru anhu bil amr wanda anka anka malamai sun kai magana shi sun kace shi da ake nufi da umurni yace to fala budda minha ala kulli hal ita kan wannan dole ta wa hiya mahallun nizai huda an gane ko shine nan na aka rikici domin cewa na yi umarni kasancewa shi ba dole ba ne amma cewa ina da bukatar umarnin nan ma'ana abinda ni yi umarni da shi ina da bukatar sai tabbas ina da bukatar sai tunda in ban da bukatar abin don me zan yi umarni da shi in ce kawo ruwa sai ka kawo ruwa kuma in ce maka ni ban da bukatar a kawo ruwa yana yiwa bai yi to sai in mutum ya fara tsufa shi ka wannan in tsoho ya fara tsufa to billahi ladi in baka da hankuri in babanka na wallahi kuna rikicewa shi yasa in yana da daya biyar ko shidda ko bakwai to a samu shidda ko bakwai su rinka tafiya tare da shi wanga yau gobe wannan jibi wannan amma wallahi mutum guda ne wallahi za a bata in bayan ba don shi yasa Allah ya ce wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu yace mi wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma yasa ce indaka al kibara al kibara din nan saboda in mutum ya fara girma rikicewa kai musamman in bai karatun qur'ani bai hadace ayoyi da hadisai to rigima ta kai kuma babanka na koda bai hadace qur'ani ba to sai ce kawo ruwa sai ka ta kawo sai ce kai wacce kawo ruwa kai mun son ruwa to kaga da an yi haka so dai so biyu sai shi din shi sana Allah da inda kalki ba in mutum ya tsufa yana kai wa minkum man yuraddu ila ardhil umri li kai la ya'lamu min ba'da ilmin shay'a to tsoho yanzu gayu masu ina son kai tsayawa wanda annan shi na harkokin duniya kuma ga shi na son can shi na soyayya ma karshen zabe ta aure ba shi tsaya shi kula da tsoho kai waya wallahi kai waya yasa samun albarka sai yayi waya ba karatun ba aiki da shi mutane yanzu ba su da imani da ranka suna iya turbuɗe ka wallahi inda sun kaza musu matsala ko wani mutum da ake ba da kisa shi talaka na yi ta yi rashin lafiya an kai ta yi na likita an ka gaza an kai na gargajiya a an ka kuma rada an ka dangana shi nan rannan ya kai shekara goma ina gadon kwanci sai an kai shawara tumin gawa labarin sha ba mutane wuya an kai shawara an ka tantance wani al'amari shi ke ana ta hiya a kun san makara eh yake na annash ake kiran shi da larabci kawai mutumin ka sai an ka tattala shi akan na'ash an ka dauka ana ta hiya to ana ta cikin gari ho sai daga alamun daji na za'a yadda an kama hanyar makabarta ya ce jama'a ban mutu ba da sauran raina ashe ya gane makabarta za'a ce kai kai ta mutun shi ya ce jama'a wallahi ban mutu ba shi na faɗin wanga magana sun ka zo an gina rabi an ka kaɗa shi an ka juyo an ka tau to ɗai daga cikin waɗanda sun kai wannan aikin in dai ba mutuwa yi ba da ka gan shi zamne da kuka wannan abu ne tunan shi jama'a ban mutu ba dan saura ta ce kai bai ta mutun shi ba to kaga in talaka na ma ya ishe su in ma mai kuɗi na so na isu rubuɗi shirin shirin saboda a ci gado don haka wallahi duniya ka kai hattara ka gyara alaka ka da Allah kawo Allah ya kyauta malam yace to wa min al masail allati tubna ala al ikhtilaf fi hadhihi al mas'ala daga cikin mas'alolin da ake ginawa akan wannan mas'ala qaulur rajul li imra'atihi idan mutum yace ma matar shi in khalafti nahyi in kin saba mahanina in kin saba mahari na ku rike da kyau fa anti taliq ke ke saku bai ce taliqa ba domin namiji na ke saki ko ke sakakka ce taliq ne ismul fa'il ne ai fa anti mutallaqa thumma qala sai ce qumi ki tsayu fa qa'adat sai ta zauna qumi tsayu ba umarni bane fa qa'adat sai ta yi malik yace to fa ala annal amra bi shay'i nahyun an diddi tare da cewa umarni da abu hani ne daga kishiyar shi faƙaunuhu ƙumi huwa ainihin nahi anil ƙuhudi su a wajen su kenan cewa ƙaumi shi ne umarnin kuma shi ne hannun a lokaci ɗaya fa ya kunu ƙuhudu ha mukhalifatan li nahyi kina in ta zauna kamar ta saba umarnin shi al mu'abbar anhu bi sighati al amri wanda ta fuskar umarni an ka zo da shi amma kuma shi ma hani ne fa tutallaqu sai a ce ta saku wa ala annahu mustalzimun lahu amma in an ka dauki ra'ayin cewa shi umurni ba hani bane amma yana lazimta shi yana tare da shi fa yatafarra'u ala al-khilaf al-mashhur fi lazim al-qawl to wannan sai ya tahi akan ya tafarra'u daga al-far'u na zai zaman to ya ya zaman to rassa kin za a samu maganganu daban-daban daban-daban ala al-khilaf al-mashhur akan khilafi wanda yake ya shahara fi lazim al-qawl a lazim al-qawl hal huwa qawlun aw la shin shi magana ce ko ba magana bace lazimul qaul kai hatta da cikin fiqhu fadi gare shi sai ka yadda mas'ala ta hidubu ba dubu ba ka sai hidubu goma duk maganar da zaka faɗa tana da lazim malaman fiqhu suna tafiya shin hal lazimul qaul qaulun aw laysa bi qaul wadan sun kace qaulun ne wasu sun kace a'a laysa bi qaulin hatta ya'tarifa bihi sahiba yanzu in nace maka misali kai sallah ko ba haka ba sai mutum ya je ya sallah sai bai yi alwalla ba ya ka ce a'a ya za ka umurtar mutum da ka yi ya sallah domin in ka umurci da mutum ya sallah ai ka umurce shi da mi da alwalla to kuma ai ban ce ya alwalla ba to kaga waɗanda sun ka ce umurni da abu hani ne daga kishiyarsa kenan nan kamar na umurce shi ne da alwalla da ya sallah kuma shine ainihin hani daga kada ka yi sallah ina fata an fice ni to amma lazimul kauli da yawan malamai sun ce ba kaulun da ba don kana iya faɗan magana in an faɗa ma lazimin ta sai ka ce abu haka ke rufi ba shi yasa waɗanda suke hukunci ga mutane masu littattafai suna cikin irin wannan matsala sai ka isa magana mai ita bai yi itirafi da lazimin ta ba kai sai ka ɗora ka ɗora mishi shi yasa zaka cikin babin aqida akwai wani abu da ake cewa al-ilzamat musamman malamai masu tattauna da yan shi'a da abun ga al-ilzamat suna da muhimmanci amma su ba tilas bane sai an ɗora ba mutum misali bari ba da misali ɗaya an tambayi dan shi'a mai hukuncin wanda ya kashe kanshi ya ce wutar jahannama ko ba ka nan bane wala taqtulu anfusakum Allah ce ko ko kashe kawunan ku al-intihar sannan kuma hadisi na Abu Huraira cikin sahih Bukhari da Muslim wanda ya kasa kanshi da hadidatin to shikenan cikin jahannama ya taradda biha ko ba ka nan bane to sai an ka tambayi dan shi'a to Husaini wasu suna cewa Husaini ya san gaibi ko Husaini su a wajen su a'imma sun san gaibi ko ba karan bane al'a'immatu inda huma ilmu ma kana ma yaku sai aka ce to Husaini yanzu ya san ya tai kasar Iraki kasar Iraki kuma can ne aka kashe shi ko ba karan bane to yanzu ya san za a kashe shi kuma tai ya san gaibi to biya hukuncin Husaini eh to ka gani to shi ne ake son ku gane in malami ya faɗi magana in tana da lazimi sai an bayyana mai laziminta in ya ce ya yarda da laziminta to wannan magana shi ce in bai yarda da laziminta ba to waccan ta tashi wato ba za a danganta mai wannan magana zuwa gare shi ba ban sani ko mun fahimta ba an gane ko shine kuma za ku ɗauka dilalatul istilzam wanda kuma malamai suna faɗanta almuhimmu dai akwai dilalatul istilzam akwai dilalatul tadammun akwai dilalatul wato almutabaqa malam yace wa ala annahu laysa ainan nahi ani diddi in mun ka dauki cewa a shi umurni ba shine zatin hani ba wala mustalziman lahu kuma bai lazimce shi ba fa inna halatu tallaqu ba za a sake ta ba tunda da ya ce mata kumi an gane ko ya ce in khalafti na hayi in ki saba ma hani na to da ya ce kumi ba hani bane yayi umarni ne yayi ko ba kanan bane fa qa'adat sai ta zamna to kaga nan in mun ce wannan umarnin shine zatin hani to ta saku in mun ce a'a yastalzimuhu ya rince shi domin cewa kumi ki tsayu to in ba ta tsayu ba sai ta yi kishin mi ta yi kishiyar tsayuwa to amma in ta zauna ta saba in ta yi kwance ta yi ta saba to amma kuma bai ce mata ba in khalafti minana amri shi ba amrin shi ce ba na hayi wuce to shi ko ba hari ne ba inda ya ce mata kada ki zauna sai ta zauna to nan ta saba mahalin shi ina fata amince ni to tana ne ake samun sabani shi yasa lazimul qaul malamai sun ce ba ba a tabbatar da shi sai an kankalta kuma duk magana mas'ala ba a bada amsar ta sai in an tabbatar daga abin da kai kake son ka ci mutumin da ya sama ta shi cikin daki ya ce mata in kin ka fita ta wannan kofa ke sako sai ta bude taga ko window sai ta hita ta saka kuma ta kuma kuma ga nan bane in yana nufin fitatta daga daki jumlatan ta sauku kaga ita ko sai ta fita ta window dubara ta ko ba ka bane malamai suna caza kwakwalwa mutum ne matar shi suka bada misali irin wannan kissa an gane ko yanzu mutum ne ya ce ma matar shi in ke shiga cikin wannan ɗakin tana cikin ɗaki ba in ke tsaya cikin wannan ɗakin an gane ko biki hita ba kin sauka an gane ko in kuma kinka in kinka tsaya cikin wannan ɗakin biki hita ba kin sauka kuma in biki shiga wannan ɗakin ba kuma kin sauka ko matsala ku babu in ta shiga ta sauku in ta hita ta sauku eh in ta tsaya bakin kowa kuma ta saku in ta shiga ta saku in ta hita ta saku ya za ka ci ya? baji ba? tsaka-tsakiya a shi ɗakin gaba ɗaya ce eh to tsaya bari mu yadda za ku ganewa mutum ne matar shi tana kamar zaune ya ce in kinka tashi kin sabu in dai wurin ganin da kike kinka tashi kin sabu in kuma kinka zamna kinka ci gaba da zama wurin nan bikin daga ma wurin nan ba kuma kin sabu ya ce kuma in kinka kwanta kuma kinsu kuma in ta tsuguna ta su ko tsaya in kinka tabbata wurin nan kinsa ku misali mutum ya ce wa mata ta yi nan da minti goma kuna fahimta ta wannan gidan da kike cikin shi duk lokacin da kinka shiga gidan nan kinsa ku duk lokacin da kika fita gidan nan kinsa ku to ya zamu eh eh haka kafin minti goma za ta fita ko to in ta dawo to in yace duk lokacin da shiga shigar nan kinsa duk lokacin da shiga tsaya gidan nan kinsa eh abinda ba zai yi ba in ya tabbata ai saki ya tabbata an gari ko in ya zamanto saki bai da wani abu yadda ka juya shi haka ne malamai suka ce ai ya tabbata ba sai kuma fahimta ba almuhimmu malamai suna da irin wannan matsala suna kawo ta ne a cikin babin lokacin da mutum ya isnadin fi'ili zuwa ga wanda ya aikata shi to irin wannan sai a hankalta ma ya za a yi shi mutumin nan ya za a fidda shi daga cikin wannan abin tun da kai kace in yayi kaza kaza in yayi kaza ya kaza sai malamai suka ce mutumin da ya ce ma mata ta yi misali daga wurin nan in kin ka daga misali kasan muna da asukunu da alharaka ko ba haka nan bane to nan inda kike daga wurin nan an gane ko in ke tsaya ma'ana in kinka ci gaba da tafiya to hona suke ki in kuma biki ci gaba da tahiya ba na sake ki in biki fita cikin gidan nan ba to kaga in ta yi tahiya ta mi ta saku in kuma ta tsaya to ya ce mata kuma da tahita ya sake ta amma misali shi yana zancen ita ta aikata da kanta na ba ta kun fahimce yawuwa kaga saki ba zai tabbatu ba sai da yana iya tabbatu ne ba zai tabbatu ba kun gane abin nufi saboda hitatta waje misali bari in ba ku takaitacce yadda da kamar abin da ya zama tuwa mai sauki kun san hita ai dan adam yana motsa ko sai ce mata to ki hita bakin koha sai ce mata to amma ba ya ce mata ta hita ba sai ce mata to amma in kin ka fita ke sau kuma in biki fita ba ke sau sai malamai suka ce yadda za a yi kun san sharat ko amalanki sai a samu mutane sai a aka saman buroti sai a yi bal a je a maido da ita sai a dawo da ita ba ita ta heta ba ita dawo da kanta ba kai ta an kai an ka dawo da ita malin yace to wa min al-masail al-mabniyati alaiha daga cikin masalolin da ake ginawa akan wannan aidon kuma ma law saraqa al-musalli fi salatihi idan mai sallah yayi sata a cikin sallarsa aw labisa hariran ko sanya al-hariri aw nazara muharraman ko ya kalli wani abu wanda haramun fa ala anna al-amr bi shay'in nahyun an diddihi cewa wato umarni da wani abu hali ne akan kishiyarsa fa yakunu al-amru bis salati huwa aynun nahi an sariqa sai zaman to lokacin da an kai maka umarni sallah kuma shine ainihin hanin da an kai ma daga sata masalan misali fa tabtulu as-salah sai sallah ta baci bina'an ala anna an-nahy yastalzimu al-fasad domin shi hadi yana nuna fasadi shikenan daga lokacin da aka ba umarni da sallah an hana ka sata domin lokacin da kake yin sallah din ba za ka yin sata ba ko ba ka nan bane fa ainu sariqati manhiyun anha shi zatin sata an hana shi fi salati a cikin sallah bi nafsil amri bis salati tare da zatin umarnin da an kai da sallah fa ala anna nahya yaqtadi fasad cewa hadi yana nufin baci fa salatu batila kenan kuma in an dauki cewa a'a shi annahyu la yastallimu al-fasad fi kulli shay to wannan babu matsala na fata an fahimci ماذا يأتي وسيأتي إيضاح لهذه زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع المشهورة أنت أكون مالم يا نيجيريا أنت أردت كان كان مالمي سيكي تواتو هنا ده مسألة ما تيجي تكاد لوما تكون باكين تكون سلوما كو to loma tana cikin baki sai ce in ke haɗi ke sabu in kuma kinka zubdo in ka fiddo wannan loma ɗin kuma kin sabu kuma loma na cikin baki ya za a yi yawwa sai an ka ce a samu wani mutum sai shi sa hannu shi ciriki ba ta haɗe ba ba ta hidda ba sanni ba ne zuwa gurbawa assalamu alaikum wa rahmatullahi